نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin wanda ya dace da 24 da wata na safar jirar shugaban halitta annabin Allah ɗan datan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace yayi daidai da 11 haka ne 11 da wata na tara miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u wad-dawa wanda suka fi sani da al-jawabul kafi liman sa'ala al-adid ad-dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mitarin albarka da alkhairi na al-furqan yake wannan unguwa mitarin albarka ta tudun morai a cikin wannan garin mai albarka na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau za mu tashi da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a kan darasi na 22 ko da uku ne na'am ya kasance darasinmu na 24 24 a satin da ya gabata mun dauko bayani hadisin al-Imam Muslim alaihi rahmatullahi ta'ala wanda mun yi bayanin hadisin ko mun karanta hadisin mun fassara hadisin da ke cewa yuta bi an ali ahli dunya min ahli an-nari fa yusbaghu fi an-nari sabghatan thumma yuqalu lahu يا ابن آدم هل رأيت خط خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب أه؟ من يشكو ذا متشكل وفي المسند من حديث البراء بن الآزم ما نتشو وفي المسند يا تبت أتكم مسندنا الإمام أحمد من حديث البراء bin Azib daga hadisin Barra' dan Azib Allah ya kara masa yarda Barra' dan Azib na cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam masu girma qala Barra' yake cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mun yi ta tare da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi janazati rajulin min al-ansar gun jana'izar wani mutum daga cikin mutanen Madina. Wannan hadisi hadisi ne wanda ya inganta malamai da dama su ingantar da shi. Barra yana ba da labarin cewa wata rana Allah ya waɗai daga cikin mutanen Madina rasuwa, sai aka je jana'izarsa. Fanta haina ilal ƙabari, lokacin da muka iso wajen ƙabarin a makabarta kenan, walamma yulhad har muka iso a makabartan ba a tsare gina wannan kabarin ba ba a yi masa waton ba ida kabarin nasa ba da ake gina ba saboda lokacin suna suna lahadu ne dake kusan kabari kashi biyu ne akwai wanda ake cewa shakku ashakku kuma akwai allahadu wanda lahadun yafi a musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa lahadun akai masa lahadu shine wanda za a yi kabari kuma daga cikin sa sai a zo a gaba a gaba cikin sa kuma sai a yi wani rami wannan shine lahadu yana da falala kware da gaske a cikin addinin musulunci duk da wasu daga cikin malamai ma suke cewa ana yin sa da a irin inda ƙasa take da ƙarfi ba inda ba ta da ƙarfi ba amma dai shi kansa shakkun baya da laifi na al'aqidi da muke yi yanzu a zo a gina kawai a sa mutum a kai shi kansa baya da baya da illa duk da wasu daga cikin malaman shi ma sun so su dan kawo maganganu a kai sai dai su al-Imam Shafi'i su musu raddi Allah ya dace da mu yace walamma yulhad tafana ba ida masa kabarin sa ba fajalasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wajalasana haulahu ko kuma ka zo muka zagaye manzon Allah muka zauna kewayen annabi sallallahu alaihi wasallam ka anna ala ru'usina tay ka dai ce kamar tsintsaye ne saman kawunan mu saboda yadda muka natsu muka bayar da hankalin mu da natsuwa gaba daya gun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin siffar sahabban annabin Allah a duk lokacin da suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna natsuwa duk da kasancewar suna cikin makabarta wannan bai sanya ba sun manta fa gaban annabin Allah suke suka natsu kasan idan mutum tsuntsu yana yana a kansa kuma baya son tsuntsun ya tashi daga kansa ya zagi zai natsu ne yayin concentrate ko sai suka yi concentrate suka natsu natsuwa ta mai ma'ana kasancewar za su ɗauki abu mai fa'ida wannan kuma su yawa hadisai da dama sun tabbata suna nuna cewa ai sahabban annabi haka suke yi idan annabi zai ba su karatu suna da tsuwa ina fatan mun fahimta kuma siffa ce ta bayin Allah nagartattu masu ɗaukar karatu a duk inda aka hado za ka ga su cikin natsuwa kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تيوا باجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده باوسو الأمة دزاس تارون لتكين تاكونا الله سبحانه وتعالى سنا أنبتا للتافن الله سيتدارسونه بينهم سنا قوقرم فإن تستكالس وجنا إلا نزلت عليهم السكينة face sai natsuwa ta ta sauka a kansu za ka gansu sun sun natsu to kuma musamman ma a ce a irin makabarta anan ne ya kamata a ce mutum malam ka mutu ka natsu a ce ga ka a cikin makabarta duk abin da kake takama da shi akwai wanda ya fi ka wannan wurin in kuɗi ne akwai wanda ya fi ka wannan kuɗin yana kunci in mulki ne akwai wanda ya fi ka yana kunci in karatu ne akwai wanda ya fi ka in rashin kumiya ne da jin kin jin magana akwai ubanka anan haka ne to ashe ya kamata a ce mutun ya ya natsu a makabarta amma wallahi alazim duk da haka kazo kaga yadda mutane suke tasarrufi suke yin wasu ababe a cikin makabarta kai ka rantse da Allah a gidan biki suke ala akwai wani dan uwa da ya taba bani labari wani daga cikin ɗan uwa ‘yan kasuwa nan garin ya samu jarabawa ta karewar tattalin arziki. Kwana a tashi Allah kuma ya rufa masu asiri. Yanzu an zo jana'izar wani daga cikin ‘yan uwa da ya rasu. Wannan bawan Allah sai ya halarta wannan jana'izar a makabarta. Ana ƙoƙarin binne gawar ya ce, Wallahi malam da kunne na ina jin wannan maganar. sai ga wasu mutane guda uku suna maganarsa a cikin makabarta ana gulmarsa ba alhaji wani bane ba shi bane kaza ana aka dauko tashashi cikin makabarta ana bada labari to lokacin da aka zo gina da ina cikin shadda giznet sai suka dauko wai giznet ce yake sai ko kuma barazana ce a cikin makabarta gizna ce ko barazana yace kai malam in kai ka karshe yace wallahi alazim ina kallon dai daga cikin su lokacin da yaje kusa gare su sai da ya kama shaddan ya taba a makabarta yazo ce wallahi shi gizna ce a irin wannan halin kaga alama ce ta cewa zuciya ta kekashi malami suka ce idan kaga mutun ya shiga makabarta zuciyarsa bata karaya ba to wallahi yana fama da rashin lafiyar zuciya Allah ya sauke ku sahabbai sunnatu jama'a ga su cikin makabarta kuma ga su gaban wa gaban annabin Allah yace ka anna ala ru'usina tayyib ka da yace kamar tsuntsaye ne saman kawunan mu wa fi yadihi udun yankutu bihi fil ard a hannun shugaban halitta annabin rahma ma'aikin Allah akwai wata sanda ud wata yar sanda yankutu bihi fil ard da yake sakwata yake kota kasa da wannan sandar yana dan gina kasa da wannan sandar yana zaune sun kewaye sa a hannunsa akwai sanda yana ginar kasa da wannan sandar farfa'a ra'sahu sai annabin Allah ya dago kansa a shi kaga lokacin da yake wannan buga kasan kansa yana sunkoye alamar cewa akwai magana akwai damuwa farafa ra'sa Hussein manzon Allah ya dago kansa ya kalli sahabbai faqala yake cewa da su ista'idu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah Allah ya kare ku da azabar kabari abinda annabin Allah ya fito a bakin sa kenan abinda ya fito a bakin annabin Allah ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsari da kariyar Allah ya kare ku ya tsare ku da azabar kabari marratayn aw thalathan shakkar rawi so bi ko so uku yace na manta annabin Allah so bi ya fadi wannan maganar ku kuma so so uku kaga wannan a wannan gabar tana tabbatar da cewa cikin kabari akwai akwai azaba rayuwar dan annabi adam injima suka ce rayuwa rayuwa kala uku ce akwai wannan hayat ta duniya da muke ciki hayatud dunawiyya rayuwa ta duniya wanda yaro a cikin cikin mahaifis a wannan rayuwar yake rayuwar yake rayuwa in ya zo ma akan ta yake rayuwa kuma sai rayuwa ta biyu ce hayatul barzakhiyya rayuwar barzakhu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun haka Allah ya faɗa sai kuma rayuwa ta uku ce rayuwar alkiyama rayuwa ta ƙarshe to wannan rayuwar rayuwar fari rayuwar duniya wannan rayuwa ce wadda rayuwa ce wanda mutum yake yi da jigangar jiki amma ruhi sa tabi'ul tabi'ul lil jasad lil jasad afwan ruhin mutum yana biyar rayuwar ce sai dai rayuwar barzakhiyya to rayuwa ce kuma ruhiyya والجسم تابع له a barzahu ruhin ne ake wa azaba ko ake jiyarwa dadi a cikin kabari ruhin mutum ne ake jiyar da shi dadi ko kuma a azabtar da shi amma a nan duniya idan mutum yana jin dadin rayuwa jikin ne jikinsa ne yake jin dadi ko kuma yami ya wahala kaga jikin yana biyan ruhi a duniya ko amma a kabari jikin yake biyar ruhi amma anan kuma ruhin yake biyar jiki to kuma rayuwa ta alkiyama to kuma rayuwa ce ruhiyya jasadiyya jikin zai ji kuma ruhin zai daddala ba sako ku fahimci karatun ba to wannan hadisi yana karkar da mu cewa ba shakka za a yi tashin alkiyama za a yi azaba cikin kabari akwai azaba a cikin kabari kuma akwai ni'ima a cikin kabari wanda wannan kabarin yana nuna wa mutum gobensa idan an tashi alkiyama shi yasa kafirai idan aka tashi alkiyama duk da musibar kabari da suke fama da ita za su tambaya man ba'athana min marqadina wa ya tayar da mu daga makwancin mu muna kwanan mu lafiya lau ya tada mu ai da ma nan aka bar mu dai kawai a ci gaba da muna azabar lata wala ta التي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون wannan shine abinda mai rahama yayi alkawari ko manzushi gaskiya cewa za a yi azaba kuma ai alqur'ani yana ce ko zancen fir'auna Allah ya ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بيدت النار يعرضون عليها رايكن سو wuta ake bijiran musu ana bijirar da wuta akan rayukar safe da yammaci guduwan wa ashiya safe da yamma Allah ce ana bijirar da rayukan go wuta ana musu azaba sai ce wa yawma taqumu sa'a ran za a tashi alkiyama Allah ce adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab ku shigar da iyalin fir'auna da shi karan kansa a cikin matsananciyar azaba Allah ya kare mu Allah ya kare mu haka akwai azaba cikin kabari to azabar kabari ga ruhi akewa ruhi akewa amma duniya kuma koda zai mutun azaba jikin ke wahala ko kun fahimta to kuma alkiyama Allah ya tsare idan mutun ya shiga wuta to da ruhin da jikin kuma kowanne jiki magayi Allah ya kare mu sai manzo Allah yake cewa ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi Allah ya tsare ku da azabar kabari marrataini aw thalathan so bi ko so uku mun karanto hadisin Aisha a tafsirin mu na jin Ramadan ne cewa azabar kabari wata wata bare huda tana cewa Aisha ki roki Allah ya kare ki da azabar kabari daga nan manzon Allah ya karantar da ita akwai azaba haka kuma akwai ni'ima cikin kabari shi sadiban da irin yadda mutun ya mutu Allah ka sa mu cika da imani wallahi jama'a kabari abin tashin hankali ne kabari da mutum ya san irin musibar da ke da kai tare da kabari to da kai dariya kadan da kukanka yayi waita a duniya da duk ta'ammal ka ga yadda kowanne mutum in yazo ba wanda za a diba ma kare guda ko rabin kare a ce za a yi masa kabari dan rame ne santi santi daya santi dai an haka an gina an sa mutum a ciki santi daya duk abin da kake takama da shi fa a duniya ka rabu da shi ka bar shi da kudinka da matanka da ayyanka duk kurran shagonka ka sai dai wasu zo su hayi a cikin shagon haka ne mulkin sai dai wani ya hayi kujerar yanzu kuma an barka daga kai sai aikinka daga kai sai aikinka shi yasa manzo ke cewa idan mutum ya mutu ababe guda na biyar mamaci guda biyu suna dawowa ɗaya yake tsayawa idan mutum ya mutu dukiyarsa da ayansa da ake suna rakiyarsa dukiyarka za ta raka ka wataƙila aje da motarka da makamantan wannan ko kuma da kuma ayanka da kuma aikinka da dukiya da aya ba wanda za a baro ya ce bari ya kwana ya tayi baba kwanan kabari diye da ke son ka wallahi ba zai kwana ba go diye da ke son ka ba zai kwana ba zai haka zai juyo yazo yazo na kuma bai hana mai cin shinkawa har da nama wallahi kai ne ka mutu kai kai ne ka mutu shi fa yanzu kawai wani lissafi yake yi wallahi ya shiga wani lissafi in Allah ya samu gida na wuri kaza ya samu gida na wuri kaza kawai kaga zai buge yaman kaza ya ba larabawa haya shike da kawai Allah ta'ala baka man rabbuka Allah ya samu wani lafiya sai manzo Allah yake cewa kuma qala sai yake cewa innal abda lalle dan annabi adam idan kana fi qita'in min ad-dunya idan yazo ƙarshen rayuwarsa na duniya zai yanke alaƙa da wannan duniyar mai ƙarewa a sai ita duniya tana ƙarewa game da malam mai ta'albi ke cewa hiya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha azallu min az-zalili tasumu bi sihriha qauman wa ta'ma wa hum mutahayyirun bila dalili ita hiyar duniya a kallu min alƙalil ita duniya nan ta fi kaɗan zama kaɗan duk abin da ke ganin kaɗan ne ko to duniya ta fi shi kaɗanci ta fi shi zama kaɗan ne ya ce wa ashiquha azallu min az-zalili wanda ke begenta mai son ta mai kokarin tara ta wanda ya rungume ta azallu min az-zalili kaskantacce da cikin kaskantattu ba wanda ke runguma duniya sai wanda ya kaskanta ke tasumu tasumu بسهرها قوما وتعمى وتعمى فهم متخيرون بلا دليل tana kurmuntar da wasu mutane kuma tana makantar da wasu mutane sai zama to suna su dimanta cikin duniya ba san me dalili ba to manzo lake cewa idan mutun yazo karshen kwanansa a duniya wa iqbal min al-akhirah kuma zai fuskanci sabuwar rayuwa ta ta kiyama ta barzaku nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama'i sai mala'iku su sabko masa daga wasama daga annabi bai faɗi adadin mala'ikun ba mala'iku za su sauko daga sama in ji annabin Allah bidul wujuhi da fararen huskoki masu fararen huska wannan fa ana nihin almu'min abdul mu'min bawa mai imani ba kowa ba yake samun dama da darajar haduwa da mala'iku a fararen huska da wani shi da kai ne ya san wallahi ba yadda za a yi hada da su ala akwai wani wani da aka ba mu labari wani juwan da yayi cin amana yayi zalunci ah bawo Allah nan sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ana ganin kamar dai zai kamar ba zai tashi ba ya rike tarbi kina ta istighfari ga ta dai mutuwa ga ta ana kirin ta kiri muzu wani aboki ne da yazo yace ya rantsi da Allah bai mutuwa a yanzu dai ko ba ho zai mutu ba yace irin iskancin da muka shuka in Allah ya amshe shi yanzu ai ya dace ai ba zai mutu ba yanzu saboda an ci zalin bayin Allah Allah ya samu wani lafiya to mala'iku masu fararen huskoki za su san kuma bawa mai imani ka anna wujuhahum shams ka dai ce huskokin su rana ce saboda haske yadda fuskokin suke kyalkyali suke haske kamar rana tana tsakiya ma'ahum kafdun min akfanil janna tare da su akwai likafani da cikin likafanin aljanna Allahu akbar za su zo da likafani daga cikin likafani na aljanna wa hanutun min hanutil janna da kuma wani tirare daga cikin tiraren aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar har su za su zo su zauna da shi iya ganinsa za su zai su zai gansu su gansa shi wannan bawon da yake kwance zai rasu yana ganin wa'annan mala'ikun a cikin fararen huska da ta kai kamar rana kuma zai ga wannan likafanin da suka zo da shi da kuma wannan kiraran a wata ruwaya har ma da wani akwati za su zo da shi su zauna iya ganinsa ganinsa yana ganinsu thumma yaji'u malik malakul maut ogaho bai zo ba mala'iku ne alamar cewa wannan bawan Allah rayuwarsa ta yi kyawu a duniya sai mala'ikan mutuwa ya zo thumma yaji'u malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta yajlisa inda ra'suhu ya zo duk ya zauna daidai kansa to a wannan lokacin ne faruwar da kaga mala'ikan mutuwa ya bayyana to ina rantse maka da wanda ya daga sama ba tare da gimshike ba sirrin sai kafin lahira ina rantse maka da wanda numfashi na yake a hannunsa kana ido hudu da mala'ika wannan in duttawa dangin ka ne wallahi alazim ba wanda ya isa ya hana ka je kiyama ba wanda ya isa ya ubangiji ya faɗa Allah ya ce kalla bal tuhibbuna al'ajilah وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق التي وظن أنه الفراق ألوك تشمكنا تفا فتكر أسا مسا السيروم أتهيد شي تيزي أتهي إيجب أتهي ريفيرانس تبهتا أيكي wa zanna annahu al-firaq shi fa ya tabbatar cewa ba yadda za a isa ya bar duniyar nan ba ku da kuke ta wahala wallahi amma shi kan ya sadu da cewa rayuwar ta zo ƙarshe annabi Allah ya ce hatta yajlisa inda ra'sihi idan mala'ikan mutuwa yazo zai zauna ne a inda kansa yake fa yaqulu sai yace da shi ukhruji ayyatuha an-nafsul mutma'innah ya ke wannan rayuwar mai natsuwa ya ke wannan rayuwar natsatsiya da tabi Allah subhanahu wataala tabi karantawar annabin Allah fita ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwanin ki fita zuwa gafa zuwa ga wata irin gafarar Allah da kuma yardar Allah maghfiratin lahi na ana nihin aljanna injo su malamai ridwan kuma yardar Allah subhanahu wataala wanda mun faɗa a satin da ya gabata cikin tafsirin mu cewa shi fa yardar Allah yafi ma aljanna dadi Allah ya ce ya yarda da kai wallahi alazim yafi a baka aljanna dadi ko kun bai karatu to malaika zai ce da wannan rayuwar ayyatuha an-nafsul mutma'inna ukhruji ukhruji ayyatuha an-nafsul mutma'inna ya ke wannan rayuwar na tsatsiya da ta rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata rayuwarsa gaba da cikin neman ilimi na addini ya kare mutuncin kansa ya bi Allah da takawa bai shirka da Allah ba ita zuwa gafara da ubangiji zuwa ta gafara daga wajen ubangiji waridwani da kuma yarda daga Allah subhanahu wataala fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min min fi istiqa'i sai wannan rayuwar ta fita tasilu tana zuba kama tasilu alqatratu min fi istiqa'i yadda ka san ruwa na dagowa daga bakin abin nan kwaf ko kuma salka ko bijo idan ana zubawa haka za ta dinga fita a hankali jama'a mun fahimta wannan rayuwa za ta dinga fita ka dai ce ruwa ne ake tsayewa daga bakin abin da ake zuba ruwa a kansa fa ya akhuzaha fa ya akhuzaha sai mala'ika ya ɗauki wannan rayuwar idan ta fita. Fa iza a kaza ha lam ya da'u hafi yadda yi ƙarfata ainin hatta ya a kuba ha fa ya ji alu hafi zalikar kafin wa fi zalikar hanot. Idan mala'ika ya fitar da ya amshi wannan rayuwar ta fita sai ya ɗauki wannan rayuwar fa iza a kaza ha idan ya ɗauke ta lam ya da'a ha ba zai barta ba fi yadda yi a hannunsa ƙarfata ainin daidai da ƙiftawar idanu. fayaj'aluha fi tilkal fi zakal kafan sai ya sanya wannan rayuwar cikin wannan likafane wa fi zakal halut cikin wannan kuma tiraren da yake cikin cikin cikin abin nan akwati wa yakhruj minha ka atyab nafhatin miski wujat ala wajhi al-ard sai ta fita kamar dai ka ce atyab nafhat nafhatin ita ce mafi ƙanshin nimfashi na na na almiski da aka samu a cikin doran ƙasa za kamar za ta kada kadu ƙasan nan da ƙanshi ku masu jiya ba za ku ji wannan ƙanshin ba ba za ku jiya ba amma su malaiku suna san sun sun abin da yake faruwa sai wannan rayuwar ta fita ka ce dai afyab nafha shi da mafi ƙanshin watan rayuwa na almiski a cikin da aka samu a wannan ƙasa to fa yas'uduna biha sai su haura da wannan rayuwar sama mala'ikun sai su ta haura sai su sama fala yamuruna biha ala mala'in min almala'ikati illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib annabi Allah ce ba za su ba za su huce ba su wa'innan mala'ikun da wannan rayuwar a wani gungu na mala'iku da yake sama ba ce waɗannan mala'iku sai su yi tambaya su ce ma hazar ruhu a tsayi wai rayuwar wane ne wannan mai daɗin mai ƙanshin mai cike da alkhairi mala'iku za su yi tambaya suna a sararin samaniya faya kuluna waɗannan mala'ikun da suke tare da malakul mutu sai su ce da su fulani ibn fulani بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا جوانا ني دانواني الله أكبر zasu kira sunanka wani danwani annabi ce da mafi kyawun suna da ake kiran ka da shi a nan duniya shi yasa manzon Allah su sanya cewa in za ku sanya mu diyan ku sunaye to ku sanya musu nagartattun sunaye kaka je ka sanya musu sunanka sunan wani kare ko alade baka sani ba da san yanzu abinda ake tayi kenan ko musamman da ya zama to mafi yayin maza mata ne ke jaye da su kana ganin mutum da kima da daraja wallahi alazim kaga mutum kamili a waje amma yana shiga gida sai abinda ta ci in aka aihi yaro daga kallon fina-finai sai a sa ma yaro sunan wata jaruma alhali suna yana birne shi fa duk wanda aka sa suna don wani to sunan yana biyan ne shi ne ku kiyaye suna yana biyar wanda aka sanya shi dan shi Allah ya kare mu to annabi ya ce da mafi kyawun sunansa za a kira shi za a kira sunanka ce wane ne dan wani a lokacin kai ka mutu amma kuma ana kasuwancinka a cikin sararin samaniya hatta yantahu bihi ila samai dunya sai sun zo sama ta duniya idan kaga tsakanin sam tsakanin wannan kasar da sama akwai mala'iku gungu gungu kamar akwai get get na mala'iku ko kuna fahimta to idan suka zo sama ta duniya sama ta dai kenan ko fayastaftihuna lahu sashin ne a bude ma wannan rayuwar sun zo tare da rakiyan mala'ika jibril eh mala'ikan mutuwa malakul maut fayuftahu lahu sai a bude masa fayushayyunahu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha to fa duk wata mala'ika da yake wannan sarrin samaniyar har zawa ta sama ta daga sama ta zawa ta biyu yushayyunahu zasu zasu biya da wannan gawa zasu rakai wannan gawar zasu yi iskortekin wannan ruhin tun daga mala'ikan da ke cikin sama ta daya har a zo sama ta biyu idan aka zo ta biyu zawa ta uku duk mala'ikun da aka zo zasu rakiya wannan gawar saboda kimanta wannan mai ita me yasa ake wa shugaban kasa ko gwamna ko minister zeniya saboda girmamawa ko to kai ne imani idan ka mutu wai ba soji bane ko gendarme za su maka za su escorting ka a'a mala'iku ne ko mala'ikun ma masu girma da daraja da cikin sarrin samaniya su za su rake wannan gawar ina fatar mu fa'ita hatta yuntaha bihi ila as-sama'i as-sabi'a sai sun raka wannan gawar har sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce mai girma da buwaya اكتبوا كتاب عبدي في العليين وربط للتافن باوانا للتافن ايكن باوانا cikin al'illiyin madauka wa'iduhu ila al-ard kuma ku mayar masa da rayuwarsa a duniya amaido rayuwar ruhin a duniya amma aikin sa Allah ya ce a rubuta a cikin illiyin shi da Allah ya ce kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum يشهده المقربون إن الأبرار التي نعيم على العرائك تعرف في وجوههم ندرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم التي عينا يشرب بها المقربون التي إن كتاب الأبرار تبت للتاف أيك باين الله الأبرار أي المتقون ما صدنت ورن الله Allah ce lafi illiyin idan suka mutu za a kai littafin aje cikin madaukaka tunda kowanne mutum na da littafin sa ko to idan ka mutu wannan littafin za a kai shi ne sama al'aji Allah ce wa ma adraka ma illiyun ta ta kitabun marqum littafi ne wanda yake kiyaye da ake rubuta ayyukan bayin Allah ciki yashhaduhu almuqarrabun makusanta bayin Allah nagartatu sun halarci wannan za su ga wannan abu su ga aikata za a taskace musu kayan su yace innal abrara lafi na'im tabbas bayin Allah nagarta suna cikin cikin jin dadi cikin ni'ima Allah ya samu dace to sai Allah yace a maido rayuwar a duniya amma shi littafin ajisa to a lokacin da za a maido rayuwar kuma lokacin a nan duniya an sanya mutum cikin kabari da ka za a maido masa ruhinsa kuma a lokacin ne za a yi masa tambaya kamar da mu zo mu gani Allah ya ce a ruda cikin al'illi duk da wata ruwaya tana cewa ita rayuwar za a mira ta kamar tsuntsu cikin aljanna rayuwar mai imani duk wanda ya riga ya shi da mutuwa to za su rayuwa za ta dinga tatiru fil fil jannati haythu sha'at rayuwa za ta dinga yawo cikin aljanna duk inda take bukata Allah ka samu dace annabin Allah yake cewa wa'iduhu ila al-ardh sai Allah ce abai do rayuwar a ƙasa fa inna fa inni minha khalaqnahum saboda ni daga wannan ƙasar sai Allah na halice su daga wannan ƙasar ni Allah na halice su wa fiha u'iduhum kuma a cikin ta zan mayar da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga wannan ƙasar zan fita da su wani lokaci da daban wala Allah ce minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra wannan aya ce qur'aniyya kenan ko take qala sai al-aisa yake cewa fatu'adu ruhuhu sai a mayar da rayuwarsa fa ya'tihi malakani sai mala'ika guda biyu su zo masa aina a cikin kabari wanda muke cewa mika na na makiru ko nakiru wa munkar nakiru wa munkar fayajlisanihi malan sai su zauna da shi a cikin kabarin mala'ika guda biyu su zo guda ya tsaya dama guda ya tsaya hagu fayajlisanihi sai su zaunar da shi zaune lokacin ku kun jiyo kun bar wasa cikin wannan ramin kalbi duk karancin ramin fa wallahi al'adin tunda annabi ce za a zauna da shi ko Allah za a zauna da shi sai a zaunar da wannan gawar zaune ya kulane lahu sai wa'annan mala'ikun guda biyu su ce da shi man rabbuka la premier question kenan ko man rabbuka wane ne ubangijinka nan wane ne ubangijinka wa ka bauta ma a duniya kenan shine ai wa ka bauta wa a duniya fa yaqulu sai ce rabbi allah azza wa jalla ubangijina shine uban allah mai girma da dokaka fa yaqulani lahu sai da shi ma dinuka menene addininka wani addini kai fa yaqulu sai ce dini al-islam addini na musulunci fa yaqulani lahu sai da shi ma hazar rajul alladhi bu'ita fikum wane mutun ne Allah ya aiko a cikin ku me zaka fada akan sa wane ne ko me zaka fada akan sa fa yaqulu sai yace huwa rasulullah shi dan aiken Allah ne fa yaqulani lahu sai su ce da shi wa ma amluka to a duniya wani aiki kai babban magana eh amma ilmuka miye ilminka iya karatunka miƙina karatunka ya kai duk da wata ruwaya ma amaluka yake a wata ruwaya ma amaluka fa yaqulu sai ta qara'tu kitab Allah na karanta littafin Allah alqur'ani mun karanta shi fa amantu bihi kuma nayi imani da wannan littafin wa saddaqtu kuma na gaskata sa fayunadi munadin fayunadi munadin minas sama'i sai mai kira daga sama yayi kira sai mai kira daga cikin sama ya kira an sadaka abdi Allah ya ce bawa na yayi gaskiya an sadaka abdi kaga wannan wa zai kira kenan Allah zai kira Allah ce an sadaka abdi tabbas bawa na yayi gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne ya ubangiji sa shine Allah addinin sa musulunci kuma wanda aka aika masa manzon Allah ne kuma iliminsa da aikinsa alqur'ani ya karanta yayi imani da hukunce-hukuncen alqur'ani da abinda alqur'ani ya bada labari sai kuma ya gaskata duk abinda ke cikin alqur'ani sai Allah ya ce fa afrishuhu min aljannati ku shi masa shimfida daga cikin kayan aljanna Allahu akbar Allah ya samu dace Allah ce fa afrishuhu min aljanna ku yi masa shimfida daga kayan aljanna daga kayan aljanna a dauko kaya daga aljanna a shimfida masa a lokacin sai a kawo masa katifa daga ina daga aljanna a kawo masa bargo daga aljanna dara daga aljanna matashin aljanna Allah ya dace da mu da wannan Allah ce wa albisuhu min aljannati kuma a ƙara masa da wani abu a dinka masa kaya a sa masa kaya irin na 'yan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna kuma Allah ya ce a buɗa masa ƙofa ya dinga kallon abin da ke cikin aljanna duk wanda ya bada wannan ansa to da farin Allah ya ce za a shi Allah ya ce a buɗa a shimfida masa abin nan shimfidar aljanna ai Allah ya ba mu labarin shimfidar aljanna ko karanta nan kusa kusa a cikin suratul ghashiya fi jannatin aliya lisa'yiha lisa'yiha raja fi jannatin aliya la tasma'u fiha لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة زرابي متاشنن كيله نمارق كما ذا كاموس متلو مرفوعة إن جاء الله وتسمن وتا kamar fa shi dan aljanna ko to abunda zai kwanta akai sai ya zaba abinda zai kwanta akai sai ya zaba gadan hawa 100 ne gadan dan aljanna hawa 100 matakala 100 ce escalator 100 gare sa kuma kowane escalation fida ce mai zaman kanta kuma wallahi baka ci yanzu ki kuma baka jin kaga ci ba san kun bayyana ba inda yayi maka nan zaka kwanta a inda yayi maka anan zaka kwanta in kana so ka kwana a hawa na 77 can zaka kwanta in ka ji kawai kana buƙatar hawa na 30 da kuma ka dawo nan in kana buƙatar 99 kuma ka haye can Allah ya datar da mu da aljanna a tashi dan aljanna fa ku dai aljanna ta Allah ya kai mu ita biyar za a kwatanta wa mutum aljanna wallahi ba zai gane ba sai in ya shiga ai ina ma tsoron dan aljanna in ya shiga aljanna ya kai karan malamai cikin aljanna sun rago wasu bayanai sun raga wasu bayanai Allah ya dace da mu to wannan gadajen za a dauko a shimfida wa mutum kana ganin shi cikin rame shi kuma na can yana morewa yana can yana morewa ko nan kuna ta lissahi shi na can shi na jin dadin su la ilaha illallah sada kuma za a sa masa tufafi daga tufafin aljanna aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq tufafin su alhariri ne ba ولباسهم فيها حرير إن جاء الله كان جن الحرير كاسن أي أكو أبن كلو أتي أرسلت شيء wannan tufafin gamar gasu da dan karan laushi sun fika ala taushi tufafin sun fika ala taushi sannan kuma ga walkiya kuma suna ƙara wa jiki kyawu duk murin ta in ka sa su sai ka haskaka ya suna fitar da mutum kamar kowanne cikin aljanna dan wanka ne wallahi ba ba ba kazami cikin aljanna kowa dan wanka ne billahi kuma wankan da abinda ake cema wanka dan da kaya tsadadu ba wanda zai ce wancan jabu ne wancan faransi a babu wata faransi cikin aljanna kowa na kirki ne dan sunatullahi ce ko halittar Allah ce kuma sai Allah ya ce a buɗa masa kofa zuwa aljanna to wannan shi ma abu ne mai karramawa sai a nuna masa hotonsa duk da wasu awatarwa ya kace za a ka masa hoton jahannama sai ya zabura ya tsorata ya kuwa sai mala'iku su da shi da baka bada an saba da ran da gidanka Allah ya kare mu sai abu da masa koha zuwa aljanna yana kallon aljanna malan kawai ga su huru yi suna ta yawatawa eh su huru yi suna ta kai kawo yana ganin su a san wani bawon Allah ya taba cikin magabata ta mafalki cewa an tashi alkiyama kuma gashi bakin kohar aljanna kuma dai bai shiga ba ba shi ya ma sa da ya ga aljanna ko kuma kuma sai aka tsara mai ga hurul ain yace wata mace ce bai kaba ganin da ba a duniya tunda yake a duniya bai kaba ganin mace ba ta kawa da macen duniya ma da ya kalle ta yace wallahi bai saukar da kansa ba ai ka san an ce kallo dai ake na sunna mallan kawai sai ya kora mata idanu ah sai ta ce da shi sai ce da ita man anti ya amata Allah baiwar Allah wace ce ke tace masa kana jin hurul ain yace kware da gaske tace to ni ɗaya daga cikin matan aljanna ne a kokan naga sai ƙara bude baki sai tace da shi sai ce mata to zawujini nafsaki aura min kanki mana kawai mu yi aure tace a kana so na ci haba ai ba alancan soyayya kace je ka kai sadaki na yace ai ina zan kai sadakin ko miye sadakin ki kace zaka kai sadaki na ne wajen mahalicci na wajen Allah sai ce to miye sadakin ki kace sadaki na shine azumin nafila da kuma tashin dare azumin nafila wala azumin nafila da kuma tashin dare shine sadakin ta kaga haka duk matashin da ke son ya samu irin wannan zakadaziyar to kawai alayka bisawmi bisawmi ka arumi azumi kuma ka yauta tashi cikin dare Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu a ƙarshe ya wake ta qasidar namu wata nan ta qasidar insha Allah ya wake ta ai da ya tashi malam ba a ƙara kwana ba limisli hadha falyamal al-amiluna haba malam matan aljanna ai a san bai da aka yi a duniya sai an bata maka dare ka kai da ƙaruna kuɗi ko ka kai da ƙaruna kuɗi in dai mata ne sai su shuka matsiya ya su dadin ka da zu kawai ka dinga fuska kawai in ai kai fuska kawai amma yi kan sai ai maka shi wallahi kuma Allah ya sa liburka ga buhu buhu ka rubuta na soyayya duk wannan bai tafiya da su sai dai an samu lokacin da za a bata maka da rai to amma su matan aljanna falan ba yadda za a yi su bata maka da rai bal ma ya tabbata a hadisin manzon Allah cewa sallallahu alaihi wasallam idan matarka a duniya ta bata maka da rai in kai mutumin kirki da dan aljanna ne to matarka ta can cikin aljanna za ta yi kishi ta bata rai daga mata ku ji da kyau wallahi ku ci gaba da bata kuna rai ku ci da bata mu ku ci gaba da bata mu na rai san suna ta suna mu da kishi wallahi eh ka san abin da ke abin da ke ma wani ke bata wa wani wannan kuma yayi masa eh annabi ya ce lokacin da kika bata mijin ki dare a duniya to in shi mutunan kirki ne matarsa a aljanna za ta za ta yi kishi sai ta tayi tsakinki ta gayo su maganganu akan ki tace saura kadan yayi saura yanzu nan mu da mu tare da shi kuma kuma na faɗa muku duk cikin aljanna babu gaburo aljanna ba ta da gaburaye ai gab aljanna babu gaburo wallahi kuma ba duk aljanna ba mai mace guda duk aljanna wallahi duk aljanna babu mai mace guda babu wanda za a ba mace guda eh Allah ya kai mu malam inda muka shiga ko 73 uku Allah zai ba mu eh 73 uku da abin ya hayya kayyum ku da mu ta aiki Allah ka kai mu aljanna da rahmarka malai yake cewa sai ci gaba kamun da hadisi ah kala sai yake cewa fa ya'tihi min raw min rawhihi wa tibiha sai yazo masa a cikin aljanna daga rawhi ta aljanna dadin aljanna da kuma ƙanshin aljanna tiraren aljanna dole za ku tanta maka tiraren aljanna malam wallahi sai dai in ka zo kajiya amma dai kan kai ka san akwai ƙanshi ko ba irin turaren da ba irin kasar kudi ne akwai akwai turare abinda ake cewa turare kuma dai akwai ruwa wanda dai ruwa ne eh a irin turaren da manyan suke sa ai kasan turare ne a ce maka an sai turare kwalbar turare miliyan guda ya kake tsamanin ƙanshin sa ko wani dan wanda yake ba mu labari yace wata rana matar shugaban kasa ta tawa zawa office kinsu yace bata wuce minti 15 ba a cikin biro kinsa amma sai da yayi wata kullun yana jin kashin turaren nan sai da akai wata kullun yana jin kashin turaren wata guda wai bata wuce 15 minti ba cikin biron to dayaran gaji ne aka an kai ziyara duk in yazo ya zauna sai ya ji kashin turaren tsawon wata guda ya kake tsammanin aljanna da Allah ya halicce ta don mu Allah ya kai mu sai a kunkudo masa kawatan kanshin kiraren aljanna kuma dadin aljanna ha wa yufsahu lahu fi qabrihi sannan kuma a yalwata masa kabarin sa a yalwata idan kake ganin wurin ya matsi to za a bude kabarin malam madda basarihi iya inda yake tsinkawa iya inda kake tsinkawa kasan an yi lokacin da malam rabi in ana za a sai da kare in za a sai da ma kare to zuwa ne ake a ce ka ɗauki dutse ka jefa babu zanta a ce ka san metir wisan san kisan a'a dutse za ka tsoka iya inda ka jefa iya ƙarshen za a killace maka yaron naka kenan an yi wannan da nan garin an yi wannan to yanzu kaga kuma auna ake ko to shi dan aljanna za a yalwata masa gidansa iya inda yake kallon gabas da yamma kudu da arewa ko ina za a yalwata masa to me zai faru wa ya'tihi rajulun hasnul wajhi sai wani mutum ya zo masa hasnul wajhi mai kikkiawar fuska yana da fuska kikkiawa a sifar mutum hasnul thiyab mai kikkiawan tufafi da cikin tufafi na alfarma tibur rih na kuma ga wani kanshi mai dan karan dadi mai sanyaya rayuwa kasan tirari daga cikin abin da ke sanya rayuwa sai samu Allah yake cewa wa hubbibat ilayya min dunyakum salasan ko itinaini a wata ruwaya an samin son abu guda biyu cikin zuciyata na daga duniyar ku daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi yake so akwai tirare annabin Allah yana son tirare ko kun fahimta shi yasa bal suka suke cewa akwai wasu abubuwa guda uku baka rasa baka idan ka hadu da manzon Allah to baka rasa su a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai aswaki akwai mashafin kai sannan kuma akwai tirare wayannan abu guda uku suka ce manzon Allah baya rabuwa da su domin in yazo bakin gida zai shiga to sai ya dauko aswaki ya ya goge bakinsa in za a kada sallah aka yi ikama ma yana goge bakinsa ko kun fahimta sannan kuma gashi da dan karan yawan gare gashi saboda dan wanka ne sallallahu alaihi wasallam duk wanka ka wallahi ya hika ya wanka eh tiya da yaro ta kasa nan manzo Allah mai wasa bane ni da kake jin ka kai ustazu kana dokar wanka wallahi bai kai da cikin darin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sahaba annabin Allah da aisha ya samu an yi shiga cikin gida su aisha ba sa barin ya fito ai saboda dan wankan ne baka ga saboda wankan annabi fa to shi duka fadar tashi a gidan ake kara saboda in suna bari yana hita ai matsala za a samu ko kun bai cika ratu Allah ya datar da mu to tirare na cikin abun da ya kamata mutun ya din amma kaka sanya abun da zai ci da mutane fa yaqulu sai ya ce da shi abshir bil ladhi yasurruka ina maka albishir da abun da zai faranta maka rayuwa hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan fa ita ce ranar da ake maka alkawari fa yaqulu sai yace da shi man anta fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair wannan fuskar fa fuska ce da take nuna alkhairi take nuna alkhairi wane ne kai aka ce kyakkyawan laraba tun daga kyakkyawan juma'a tun daga laraba ake gane ta ita ai akwai alamun alkhairi tare da kai fuskar ka tana gayin alkhairi wane ne kai bai kulu sai ya ce da shi amuluka salih ni ne aikin ka na kwarai ni ne aikin ka na kwarai bai kulu sai ya ce rabbi aqimis sa'a Allah in ku haka ne Allah a tashi kiyamar da kawai a tashi kiyama rabbi aqimis sa'a Allah a tashi alkiyama Allah a tashi alkiyama hatta arji'a ila ahli wa mali har na koma wa iyalina da dukiyata wannan dan aljanna kenan Allah ya datar da mu kuma ne ya kamata mu kwana ko eh mu kwana cikin aljanna jama'a yanzu sati bai zawa sai mu tsinke huta sai mu mu ƙara gaba Allah ya datar da mu abinda mun ka faɗa ya zama to gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah shi yage muna jama'a wannan hadisin fa akwai darussa masu dimbin yawa akai da za a tsaya a natsu wallahi ba karatun awa guda bane wannan hadisi da za a dauko fawaidikin sa to malam duk fa'ida za a yi mata awa guda akan ta saboda tsantsar abin da yake karantar da mu na kasancewa wannan abin yana fuskantar ka yana fuskanta ta ba shakka wallahi alazin sai mu mutu duk yadda ko aka daure mu da gindi a duniyar nan ko wallahi sai mu rabu ita walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan lakana rasulullahi hayya wa baqiya walakinaha tafna wa yafna na'imuha wa tabqa al-ma'ashi wa dhunubu kama hiya daga tunda al'amarin haka ne ko to kuma ba wanda zai zamantowa matacce face sai hada da wannan al'amarin ba Allah ya dace da mu ashe kaga mu ƙara abin nan mu ƙara kokari akan neman aljannan nan kuma ta roƙin Allah ya tsare mu da azabar kabari mu ta roƙin Allah ya tsare mu da azabar azabar kabari a wata ruwaya fa za a ce ma wannan bawan Allah yayi kwana irin kwana an gayi kasan kwana ango ba damuwa tare da shi Allah ya datar da mu zaka duk mai son aljanna sai yayi kokari Allah ce wa fi zalika falyatanafasin mutanafisun ya Allah muna roƙonka ka samu aljanna da rahamarka ba dan ayyukan mu ba Allah ka tausaya mu da ka sanya mu cikin bayunka mutanen aljanna ya Allah wannan abin da muka karanta na ni'imar da za a ni'imtar da bawon bayunka daga ratatu Allah ka sanya daga cikin muna ciki ya Allah ka sanya muna daga ciki da mu da mahaifanmu da matanmu da ayyanmu baki daya ya Allah ka samu wanye lafiya ya Allah ka tsare mu da azabar kabari Allah ka tsare mu da azabar kabari Allah ka sanya aljanna ce mu kumar mu ya Allah wannan kanshin Allah ka samu mu more da shi ya Allah wannan darin da muke ji ya Allah ka jadda mu shi ya Allah Allah ka samu wanye lafiya wannan kasar samu Allah ka kwantar da mu da hankalin mu Allah duk abun da zai zamanto alkhairi gare mu Allah ka hada mu da shi duk abun da ke kuma sharri Allah ka kare mu da shi duk wanda ke nufin mu da sharri a wannan ƙasa ya Allah ka san sa ka san inda yake ya Allah ka san kuma irin abin da ya taka ya Allah muna kai ƙararsa zuwa gare ka Allah bai fi ƙarfin ka ba in ya fi ƙarfin mu ya Allah ka iya muka yi mana maganin sa Allah kai wani maganinsa Allah jagorin mu ka ƙara musu jin tsoronka wannan damanar mai tarin albarka Allah ka tsare mu ya Allah ka kai manoma abin da suka shuka ka sa a girbi abin lafiya kuma a ci abin lafiya ɗan kasuwan mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin su ɗaliban ilimi Allah ka ƙara mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ka tsare mu ilimin da ba albarka ba amfani a cikin sa ɗan uwa waɗanda ba sa da aure Allah ka ba su masu niyyar ƙari kuma Allah ka taimake su ka ba su nagari bi rahmatikal lati wasi'at kulli shay akwai sakonni daga diyawa daga ciki na ɗan uwa mata kullum suna ta addu'ar a aure dai mala a sa cikin addu'ar aure ina jin nan daga ba sai mun ka take kawai ayi kaci kaci kowa ya duka Allah ya dace da mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh